أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin to sharhi riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 20 ga watan zulqa'da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da kusan sati hudu da suka gabata muna cikin babul karami wal juri wal infaq fi wujudil khair thiqatan billahi ta'ala idan ban manta ba sati wancan da ya gabata mun tsaya akan hadisi na 556 a wannan bugu wannan za mu tashi a kan hadisi na ɗari biyar da hamsin da bakwai insha Allah ta'ala قال المؤلف رحمه الله وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأمراري أنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزق ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحفظ فيه فهو يحفظ في ماله بغير علم أو فهو يحبط بمال في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل عمل فلان وهو بنيته وهو بنيته فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi malam bai yi dogon sharhi a kan shi ba an samu wannan hadisi daga abi kabasha umar dan sa'ad al-amnari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ya ji manzo Allah wanda tsira Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi na cewa mutane guda uku ina rantsuwa a kansu kuma zan zartar da ku wani hadisi ku kiyaye shi dukiyar bawa ba ta taɓa ruwa ba ta ragu dalilin sadaka ma na ƙasa malu abdin min sadaka dukiyar wani bawa ba ta taɓa rabuwa ba dalilin sadaka wala zulima abdun mazlamatun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza ba a taba ba zalunta wani bawa da abin zalunci yayi hakuri akan wannan zalunci ko akan wannan abin zalunci da aka mishi face sai Allah madaukaki ya dada mishi daukaka da bawaya wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqri da dai bawa wani bawa bai taba buɗe kohuwar ƙofar roƙo da tambayar mutane dukiya domin ya yawaita dukiyar shi face sai Allah madaukaki ya buɗe mishi ƙofar talauci inda mutum al'adar shi kawai roƙon mutane ya tara dukiya da wannan iya buɗewa kan shi ne babi na talauci ko kuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata kalma wadda take kama da haka domin rawi ya yi shakku a nan wa uhaddithukum hadithan fafazu kuma zan zantar da ku ina zantar da ku da wani zance ku kiyaye shi qala innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta kasance ta mutane guda hudu ne kawai abdin domin da yace li arba'in sai ce abdin akwai bawan da razaqahu Allahu ta bawa ne wanda Allah ya arzuta shi malin wa ilma ya arzuta shi da dukiya da ilimi ya ba shi dukiya ya ba shi ilimi wa huwa yattaqi fihi rabba iya jin tsoron Allah madaukaki a cikin wannan ni'ima da Allah madaukaki ya mishi wa yasulu fihi rahma kuma iya sadar da zumunta wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san haƙƙi na Allah madaukaki cikin abin da Allah madaukaki ba shi wa hadha bi afdalil manazil wannan na daga cikin shine mafi daukaka ta matsayi a cikin mutane wannan guda hudu wa abdin razaqahu Allahu ilma sannan nabiyu bawan da Allah madaukaki ya arzuta shi da ilimi walam yarzuquhu malan bai arzuta shi ba da wata dukiya wa huwa sadiqun niyyati alhali iya da kyakkyawan niyya niyyar shi ta gaskiya ce ya kulu zai ka cewa lau annali malan la'amiltu bi amali fulan da dai a ce Allah madaukaki ya bani dukiya ya bani arziki to da nayi aiki na alkhairi irin aikin wani da na gina masallatai na gina makarantu na gina rijiyoyi na taimakawa gajeyu na sai magani na kai likita na yi kaza na yi kaza na taimakawa almajirai da abin da ya kamata iya fata Allah madaukake ba shi dukiya ya irin aiki na alkhairi kamar yadda wani yake fa huwa bi niyyatihi wannan mutum da niyyar shi fa ajruhuma sawa ladan su daidai da daidai ne domin duk lokacin da mutum ya niyya aikin alkhairi ko da dai bai yi aikata ba to Allah madaukaki zai ba shi ladan niyya haka kuma idan mutum ya aikata sabanin mutum ya yi niyya aikata wani aiki na sabo ba wai kasawa ba ce yi kawai tsoron Allah ne ya hana shi to Allah madaukaki nan ya sai zamanto bai ya rubuta mai zunubi na ukunsu wa abdin razaqahu Allahu malan mutumin da Allah madaukaki ya arzuta shi da dukiya walam yarzuquhu ilma kuma bai arzuta shi ba da ilimi wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm iya kwashe kwashe da dukiyar shi fada nan tashi nan fada nan da wannan dukiya tashi ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabba bayyajin tsoron ubangijin shi da wannan dukiya da Allah madaukaki cikin wannan dukiya da Allah madaukake ya arzuta shi da ita wala yasilu fihi rahima bai ya sadar da zumunta bai ya taimakawa dangin shi barantana ya taimakawa wani wala ya'lamu lillahi fihi haqqa kuma bai san haƙƙin Allah a ciki ba babu zancen hudda zakka barantana sadaka fa hadha bi akhbasil manazil to wannan na daga cikin mafi munin matsayi a cikin mutane wannan guda uku daga cikin mutane guda uku wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma na hudun su na ƙarshe shine mutumin da Allah madaukaki bai arzuta shi ba da ilimi haka bai arzuta shi ba da wata dukiya ga yanan sa'uluku ne fa huwa yaqulu law anna li mala malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wuzruhuma sawa shi kuma gurin shi inda Allah madaukaki ya bashi dukiya to da yayi aiki na aika aika mugun aiki na sabo kamar yanda wani Allah ya wanda Allah ya bashi arziki shi ma yake tabasar shi yake tabargaza to wannan da niyyar shi shi ma zunubin su daidai wa daidai qala rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne mai kyau ta wata hanya sahihun ingantacce ce ta wata hanya daban nan malam yace min hadal hadith hatta nihayat al hadith raqam 562 lam yakum sharihu bi sharhihi rahimahullahu ta'ala tun daga wannan hadisi da zuwa hadisi na 562 malam bai tashi ba da sharhin wannan hadisi قال وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة an samu wannan hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta cewa sun yanka akuya ko tunkiya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da mucin su ƙara tabbata gare shi yace ma baqiya minha me yayi saura daga abin da aka yanka na wannan akuya ko tunkiya qalat aisha radiyallahu anha ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ma baqiya minha illa katifiha katifuha ba abin da yayi saura daga wannan akuya don mun rabar da naman ta sai kawai wannan allo el karfata qala manzo sallallahu alaihi wasallama yace mata baqiya kulluha ghayra katifiha dukkan abin da kuka rabar shine yayi saura banda wannan kawai cinya ko allo qala baqiya baqiyat lana fil akhirat illa katifiha duk abin da kuka bada wannan shine yawan zu a gare mu gobe kiyama shine zamu karas banda wannan allo ko cinya wadda ya zamanto ita ce muka ci mazugas shi ne kawai za mu mukasiyas in mun samu lada a lokacin da muka kyautata niyya cewa mu za mu ci ne saboda mu karhawa da bauta Allah madaukaki amma ba haka babu wani abu ne mu ba ya halitta nan za mu gane yan uwa duk abinda mutum Allah abinda Allah madaukaki ya bashi na ratar dukiya da arziki da ilimi da abinda ya kama da haka da mulki da matsayi to fa abinda ya zama to nashi ne abinda ya kyautata ya nemi lahira da shi saurana abin duniya baya da amfani gobe kiyama قال ومعناه رواه الترمذي وقال حديث سنن imamu tirmidhi ya fitar da wani hadisi kuma yace hadisi ne sahihun ingantacce wa ma'anahu ma'anar wannan hadisi tasaddaqu biha illa katafaha tasaddaqu biha illa katafaha wa qala baqiyat lana fil akhirati illa katafaha nan sun yi sadaka da dukkan wannan nama akuya sai kawai wannan cinya shi ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce komi ya wanzu a gare mu a lahira kawai sai wannan wani asma binta abi bakar ne siddiq radiyallahu anha qalat an samu wani hadisi daga asma ya abu bakar ne siddiq yal uwa aisha wadda rawa an yarda Allah ta kara tabbata gare su tace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsidayen Allah da mucin su kara tabbata gare shi ya ce mini la tuki fayuka alaiki kadda ki tsuke bakin aljihu ko buhu ki hana wanda ya kamata a ba fayuka alaiki a tsuke miki ko a toshe miki hanyoyin arziki ha alaiki da kusan ma'ana ɗaya ne nan bai kawo Allahu ba a can akwai lafazin da ya zo da wata waya daban wanda ya kawo fayuwi illahu alaiki nam wafi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya an fiƙi awin fahi kiciyas ko kuma kiciyas hallau annafha bi ma'ana annafa ciyaswa ba sun su guda awin zihi shi ma ma'anar su guda duka wannan kalmomi guda uku suna ɗaukar ma'anar ciyaswa badawa wala tuhsi fayuhsallahu fayuhsillahu alayk kadda ki hana Allah madaukaki ya hana miki wala tu'i fayu'i Allahu alayk haka nan kadda ki tsuke bakin aljihu ki rowa Allah madaukaki sai ya toshe miki kohohin arziki متفق عليه وانا حديث امام البخاري ده مسلم سكفتر ده كان ياي تعليق قال اخرجه البخاري في الزكاه امام البخاري يفتر ده وانا حديث a cikin kitab الزكاه kalkashin hadisi na 1433 haka imam muslim ya fitar da shi shi ma a cikin zakka kalkashin hadisi na 87 da 8 qawluhu la tuki ay la tadakhiri kadda ki ɓoye wani abu wata shuddi ma indaki ki kulle abin da yake wurinki wa tamna'i ma fi yadiki ki hana abin da yake hannunki qalu fayukillahu alayki ay fayaqta alayki maddatar rizq shine Allah madaukaki ya yanke miki kofa ko taska ta arziki tuhsi ay tumsiki kadda ki kame ki tsuke bakin aljihu ki hana dukiyarki وتدخريه كقوي شيء قوله توعي أي تمنعي كدك هنا ما فضل ما فضل عنك أبن دي راتا يسورا غريك عمن هو محتاج إليه قوان ديك بكاتوا يزوا قوانا وانا حديث الشمانا كرن تدمو أمرني قبل تشيسوا wanda Allah madaukaki kuma kan mutum ya yi saurare sai ya zama mai arziki zai ciyasa kowa daidai gwalgwadon shi abinda ka mallaka tabbat kahi wani don sai ka yi kokari a cikin ɗan abin da ke gare ka kai ma ka bada domin ka samu albarka Allah maɗaukaki sanya albarka a cikin abin da ya masu kuma ka samu ka yi tanadi na gobe kiyama قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an samu wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhar bisa sabanin malamai annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ya ji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na cewa masalul bakhili wal munfiqi misali ko kwatamcin mai maruwaci da mai ciyarwa mai badawa ka masali rajulaini alaihima junnatani min hadid min sadiyihima ila taraqihima kwatamcin su kwatamcin mutum biyu ne wanda aka tare da su akwai garkuwa min hadidi ta ƙarfi ko ka ce siliki tun daga ƙirjinsu rabin ƙirjinsu wajen nononansu ya zuwa tarakihima wannan ƙasusuwa guda biyu na lungun wannan na waya inda ake soke rakumi tsakaninsu ga ƙasusuwa nan guda biyu inan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan nan dir'in ɗan gajere ne baya da tsobbai rihi ko ina ba kawai sai gaba sai wuya bakin wuya قال فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت mai cesuwa bai taɓa cesuwa face sai wannan dirbi nashi ko garkuwa tashi ta ƙaru ta dadu awafarat ala jasadihi jildihi ta ɗau- ta yaɗu ta faɗaɗa a jikin shi hatta tukhfi thiyabahu bananahu har sai ta kai ga tarihi gabban yatsotsin shi bananu wa'annan gabobin idan sai ana nihin tarihi gaba ɗaya hannun shi wa ta'afuwa athara sai tarihi kawahuwan shi har ya zamanto ta yi yawa ta share san shi ta shahe shi inda zai bi wannan na farko dai ga kan giya na biyu kuma ga babu wata alama ta cewa ga wani ya wuce barantana miki ya bi sau ya je ya kashe wala yuridu an yunfiq shay'an illa fa ammal munfiq na wa ammal bakhil shi kuma marwaci fala yu- fala yuridu an yunfiqa shay'an bayya sanya ciyar da wani abu illa laziqat kullu halqatin makanaha face kowace sarka sai ta liƙe a wurinta bata motsawa barantana ma ta yado fa huwa yuwassi'uha fala tattasi iya kokarin ya sha ta tayi ta girma ta yi tsawo ta fada da kuma bata fada duwa domin ta liƙe da irin wata bata motsawa wannan ita ce illa ta ruwa قال متفق عليه وانا حديث امام البخاري ده مسلم استفتى ده والجنه الدرع garkuwa wannan ana nihin silike wa ma'anahu ma'ana wannan hadisi annal munfiqa kullama anfaqa sabaghat ana nihin mai ciyarwa duk lokacin da ya bayar da dukiyar shi to wannan dukiya za ta yadu ko kuma wannan silike nashi in mayaki ne zai yadu wa talat hatta tamhuwa wara'a tajurru wara'ahu za ta tsawaita hatta tujarru tujarra har sai an ja ta wara'ahu bayan shi na za ta yi tsawo wa tukhfi rijlaihi ta boye kawahuwan shi wa athara mashiyatihi ta shahi gurbin takon shi wa khutuwatihi da tattakawar shi kenan sawun shi za ta yalwata ta share ta shahi sawun shi wa anhu qala hal law an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazala wanda tsirayen Allah da mucin su kara tabbata a gare shi yace man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin duk wanda yayi sadaka da gwalgwadon dabino da sharafi min kasbin tayyibin daga dukiya ko abin da ya samu na halak ba na haram ba dukiyar da ya samu ta halak wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib kuma Allah bayya karɓo wani abu sai tsaftatacce sai mai tsarki sai na halak abinda mutum ya samu na dukiya na haram Allah madaukaki baya karɓa shi fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi Allah madaukaki na karɓar wannan abin da ya bada da hannun shi na dama. Cikin wani hadisi ya ce, Kilta ya daihi yaminu, dukan hannuwan Allah madaukaki na dama ne, sun mayu rabbi ha, sannan Allah madaukaki ya cancan wannan abu, sadaka da ya bada. Ya rene ta, lissahibi ha ga ma'abocinta, kama yi rabbi ahadukun fuluwahu. kamar yadda ɗayanku zai reni ya cancani ya turke ɗan dukushe shi hatta ta kuna misalar jabal har sai an wayi gari wannan sadaka tashi girmanta ya kai girman dutse ɗan abu ɗan kaɗan da ya bada daidai da dabino قالوا الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو fuluwa kinnan awa fa fataha awa lam damma aywa waw shadda karhi wa yuqalu aidan bi kasr al fa filu wa iskan al lam fil wa huwa takhfif al wa nam ana karanta shi hallo lugha ta biyu da awa fa kasra fil lam a mata sukun sannan kuma waw ka amai karhi kace fil wa huwa huwa al-muhr al-muhr shi ne dan dukushi na takaice dai duk abin da mutum ya bada na sadaka Allah madaukaki na girmama da shi wa anhu annahu an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi kale ce bainama rajulun yamshi bi falatin min al-ard a lokacin da wani mutum yake tahiya a cikin daji desert daga doron ƙasa na ƙasa falat ƙasar wurin da babu itace fa sami'a sautan fi sahabatin sai ya ji murya a cikin gilgiji ana cewa iski hadikata fulani gilgije ka je ka shayar da garkawa ne ka je ka zub da ruwa a can fatanaha wannan girgije sai karkata zalika as-sahab wa afraga ma'ahu ma'ahu fi harratin wannan girgije ya zubdar da ruwan shi a wani wuri harra wurin da ya zamanto kasa ce wadda take da bakakin duwalwar fa idza sharjatun min tilka sharaj sai ga wata korama daga cikin koramman wannan wuri kad istaw'abat zalikal ma ta kwashe wannan ruwa gaba ɗaya fatatabi alma bi wannan ruwa ya bi ya tahi fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi wannan mutum sai bi wannan ruwa iya zuwa sai iske wani mutum iya tsaye a cikin garkashi yuhawwilu maa bi mishatihi iya karkatar da ruwan wannan da abin gina wanda zai jawo ruwa ita yi gaba kwashe ko kwantarya ko abin da ya kama da haka iyajen shi iya shiga cikin wannan karkata shi waƙala lahu wannan mutum sai ce mishi ya abdullah ya kai bawan allah masmuka menene sunanka ƙala fulan ya ce ni sunana wane lismin ladhi sami'a fi sahabati ya gaya mai sunan da wannan mutum ya ji a cikin wannan gilgiji wa kala lahu sai ce mishi ya abdullah lima tasalni ya tambaye shi kai dan me kake tambaya ta yaya sunana an ismi fa kala inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma'uhu yaqul ni na ji wata murya a cikin gilgije wanda wannan ruwan shi ne ruwan wannan gilgije ne ya kulu iya ta iske hadikata fulan ka shayar da kwarin wane ko garkan wane lismika kuma ya ambaci sunanka fama tasna'u fiha menene kake aikatawa a wannan garka wani aiki ne kake wanda har Allah madaukaki ya koro gilgije ya umarci mala'iku su yi umarni da a cewa wannan ruwan ya je zubda ta gona faqala أما إذ قلت هذا أو أما إذ قلت هذا تند كافد ونن فإني أنظر إلى ما يخرج منها ni ina tsokaci ya zuwa abin da yake fita daga wannan garka na kayan shibka ba a tasaddaku bi thuluthihi raba shi kashi guda uku kashi guda in yi sadaka da shi wa akulu ana wa iyali thuluthan kashi guda kuma in ci da ni da iyalina wa arudda fiha thuluthahu kashin guda na ƙarshe kuma in maida shi zuwa wannan ƙasa kenan in yi shibka in maida shi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi wannan ƴan uwana daga cikin falala ta sadaka lokacin da duk mutum zai sadaka Allah madaukaki zai kawo mai mafita na farko da ya haɓaka dukiyar shi na biyu kuma Allah madaukake ya kare shi daga bala'ai da musibu daban-daban na uku kuma Allah madaukake ya sanya albarka a cikin dukiyar shi qala al-harratu al-ardu al-mulabbisatu bi hijarati sauda wurin da ya zamanto alilbe yake da dolwatsu da bakake al-sharjatu bi fathi shin al-mu'jama gawashin wanda suke da iya fata wa iskanin ra gawa ra sukun wa bil jim da jim hiya sab- ah, masil shine koramar ruwa masilul ma inda ruwa yake bi yake huciya shi ne koramar wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk